أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسلام الذين قادوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن الخطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب العباد الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس والكتاب القاسم الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إياسي رضي الله عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka wato littafin al-muqaddimatu al-iddiyatu na babban malami ash-shak abul hasani ali al-maliki ash-shazili wanda wannan zama shine zai zama zama na goma sha biyu a jerin waɗannan karatu suka da muke gabatarwa wanda kuma muna babi na a na biyu ne wanda yake magana akan maganar a yake magana akan sallah fasali kuma za mu tashi a fasali ne da zai mana magana akan sallar jami'i sallar jama'a ma'ana sallar jami'i malam ce faslon rabewa wannan fasali ne da zai mana magana akan salatul jama'ati sallar jama'a ma'ana sallar jami'i ma'ana zuwa masallaci don yin sallah ta jam'i ko kuma yin sallar jam'i a wani wajen da ba masallaci ba. Da shi yin sallar jam'i ba lallai ya zama a masallaci ba, a'a. A wajen aikin ku ne kuna aiki a waje ɗaya wani ofishi ko wani kamfani ko wata ma'aikata ya zama to lokacin sallah yana riskanku kuma babu wani masallaci ginanne ba lallai sai an samu masallaci ginanne ba, a'a. a za ku iya tashi lokacin sallah ku rika yin jam'i a wannan waje, ko kuwa a'a, a gidanka ne ma, za ka iya yin sallar jam'i da iyalinka da mutan gidanka, duk dai inda aka samu mutane sun fi ya fi mutum ɗaya, to an sami an samu sallar jam'i. To shi ne abin da malam zai mana magana akan wannan fasali. Malam ce salatul jama'a ce sunnatul mu'akkadatun. Sallar jama'a Ma'ana sallar jam'i sunna ce mai ƙarfi sallar jam'i sunna ce mai ƙarfi wato ka fita lokacin sallah ka tafi masallaci don yin sallar jam'i sunna ce mai ƙarfi a duk da yake maganganu sun kai kamar maganganu hudu akan wannan matsala bisa abin da shafi sallar jam'i akwai waɗanda suke kallon sallar jam'i a matsayin fardul kifaya abin da ake nufi da fardul kifaya kadda a ce ga wani masallaci a cikin anguwa ya wofinta ya wulakanta ga barin yin sallah kowa yana gidan shi yana yin sallah ɗaiɗaiwa idan aka yi sallah ɗaiɗaiwa to tabbas tabbas an bar koyarwa an bar sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam an bar koyarwa an bar sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ina ina ganin saboda haka wajibi a sallar jami'i sunna ce wanda take mai ƙarfi sunna ce wadda take mai ƙarfi wanda a take falalarta yake tabbata bisa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam mai yawaita hadisan annabi masu yawa sun tabbatar da falalar da ke cikin sallar jami'i kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salatul jama'ati tafdulu salat tafdulu salat al-fardhi bi 27 darajatan sallar jama'a tana fifitar sallar mutum ɗaya da daraja ishirin da bakwai. Darajar sallar jan'i tana fifitar sallar mutum ɗaya da daraja ishirin da bakwai. Wannan ba ke nuna cewa mutum in yi sallah shi kaɗai ba ta yi ba, a'a. Abin da ake nufi, ta jama'a da ta fifici tashi da daraja ashirin da bakwai. Amma da ce, wala ya hasulu fadluha, falalar sallar jam'i, falalar sallar jam'i baya tabbata. illa bi idraki illa bi idraki rak'atin sai da riskar raka'a daya ba za ka samu falalar sallar jam'i ba sai ka samu akalla raka'a daya bi sajadataiha da sajadodinta guda biyu sai ka samu raka'a guda da sajadinta guda biyu shine ka samu falala da ke cikin sallar jami'i faman adrakaha duk wanda ya duk wanda ya riski raka'a daya a sallar jami'i duk wanda ya riski raka'a daya a sallar jami'i to laysa lahu an yi'idaha fi jama'atin ukhra bai da dama ya sake maimaita wannan sallan ga wata da a cikin wata jama'a ta daban kai ne ka zo masallaci ka samu ana yin sallah ta jami'i sai akalla ka samu raka'a ɗaya da limamin nan to shike ne yanzu abin da ake bukata daga gare ka ka tashi ka ci ko raka'o'i guda uku yanzu ana jira ka tashi ka kawo raka'o'i guda uku ba za ka ce shikenan ka samu raka'a ɗaya shikenan ka tashi ka ci ko raka'o'i guda uku shikenan kuma sai ka ga wasu jama'a sun zo za su sake yin jami'in wannan sallar ka ce ai ɗazu kai da limamin nan raka'a ɗaya ka samu saboda ka yanzu bari ka ci ka zo ka sake yin sallar ka samu raka'a hudu cikakku ba a yin haka in dai ka samu raka'a ɗaya to ka samu falalar jama'a saboda ka ba za ka sake mai da wannan sallar cikin wata jama'a ta daban ba daga wani adadi ne ya- yanayin yawan jama'a da ake yin sallar tabi da su malam ce wal jama'atu isnani jama'a da ake yin sallar tabi da su tun daga mutum biyu ne tun daga mutum biyu ne ake samun jama'a da ake yin sallar jam'i da su fasa'idan har zuwa sama da haka idan kuka yi sallah kai da mutum ɗaya to kun samu lada da falalar sallar jam'i ba za ku ce bari ku zo ka ga jama'a su zo da yawa ku ce ku sake wannan sallah ba a'a in dai kuka yi sallah kai da mutum ɗaya to shikenan ku samu falala da ke cikin sallar jam'i wa man salla wahadahu duk wanda ya koye sallah shi kadai dole shi ya sallah shi kadai aw lam yudrik ma al imami raka'atan ko kuma bai riske raka'a guda ba tare da liman bai riske raka'a guda ba tare da liman kamilatan cikakkiya bai riske raka'a cikakkiya tare da liman ba to fa inna lahu lallai wannan ya samu an yi da ya sake mai da wannan sallah fi jama'atin cikin wata jama'ar ba wannan ba kai ne ka zo ka samu ana sallar jami'i sai zama to baka samu raka'a cikakkiya ba abinda kawai ka samu ka samu misali liman ya dago daga ruku'i to in dai liman ya rako ya dago daga ruku'i kawai baka samu wannan sallar ba to kana da daman ka sake maimaita wannan sallar in aka samu wata jama'a aw ma wahidin ko kuma ka samu wani mutum daya misali ka'idar da sallar ko an yadda sallar kenan sai ga wani mutum daya ya zo to kai dama baka samu raka'a guda tare da liman ba to ka samu ka ce ma wannan mutumin ya zo ku yi sallah yawa ana sallah ne sai ka zo ni ya shigo to ka samu ka ce mai ya zo ku yi sallah tunda baka samu raka'a cikakkiya tare da liman ba amma ma'amuman sai dai fa ka zamo mamu kuma a irin wannan halin yawa in dai ka samu wani abu tare da liman ko yaya yake baka samu raka'a ba ka dai samu dan wani abu tare da liman to shikenan sai za ku sake sallan to ba za ka zamo limami ba a irin wannan hali sai dai shi ya zama lima wanda za ku sake sallah tare da shi ya zama liman kai ka zama mamu sannan nawiyan bi zalika tafwida kana mai niyya da wannan fawwaba al'amarin kai zuwa ga Allah kana mai mayar da al'amarin kai zuwa ga Allah ma'ana an zuciyarka baka kayyade cewa ga sallar da ainihin ita ce ta farilla ko ta tanafila ba a ka dai ban ma Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wadda shi ne ya ga zai karɓa ya karɓa cikin sallolin guda biyu misali ka yi sallah kai kadai ka idan sai ga jama'a sun zo za su sake yin sallah to za ka iya bin su a sake yin sallah amma a matsayin mamu a matsayin ka na mamu ba liman ba ana sallamewa sai ka da aka da ka sallame sai liman sai wani yazo za ku yi sallah to aka gabatar da wannan yayi sallah amma ka fawwara al'amarin ka zuwa ga Allah waɗannan salloli da kai guda biyu wadda Allah ya ga daman zai karɓa cikin guda biyun ya karɓa kawai ana tare to shine amma fa da sharaɗi ba kowace sallah ce ake sake ta dan an samu jama'a ba a'a ba kowace bane malam ce in kana tilka salatu ghairal maghribi in wannan sallar ta zama to ba magariba bane sallan magariba in dai hakkar ga kai ta ko da kai kadai kai to dan ka ga wasu jama'a za su yi ba za ka canza ta ba sallan magariba dalili ita sallan magariba raka'a uku ce wutiri ce idan ka zo ka sake yin wata kamai da ita ta zama kaman shafa'i ta zama shida idan kuma ka da niyyar nafila kan niyyata cewa wata ta zama nafila to ai ba a yin nafila raka'a uku haka kawai in dai ba shafa'i da wutiri da ake yi na can dare ba saboda ita magariba idan baka same ta ba kai sallah kai kadai kaga wasu sun zo za su yi sallar magariba ba za ka bi su a matsayin za ka samu falalar jam'i ba haka nan wa kazar isha'u ba da wutirin sahihi haka nan isha bayan wutiri ingantacce ka yi sallar ishanka bayan da ka yi sallar isha sai ka tashi ka yi shafa'i da wutiri bayan ka yi shafa'i da wutiri kuma sai kaga wasu sun zo za su yi sallar isha to a irin wannan halin ba za ka sake canza sallar isha ba a irin wannan hali ba za ka sake canza sallar isha ba saboda mene saboda ka riga ka gabatar da shafi'i da wutiri yawa amma da baka shafi'i da wutiri ba duka sallolin nan idan ka yi su kai kadai sai ka samu wani wanda za ku canza sallan nan da shi za ka iya canza tun daga azaa suba azhar la'asar isha amma banda magariba sannan banda isha ita ma idan an riga an yi shafi'i da wutiri ana tare to shine yadda ake yi a wa man uqimat alaihi tilka salatu duk mutumin da aka tsayar mai da wannan sallar da yake bukatar zai yi a a a wahutul masjidi alhali yana masallaci mana duk sallar da ka zo za ka yi ta misali kai kadai a masallaci shikenan kana shigowa sai aka aka tada sallah sai wasu suka tada sallah wannan sallar da za ka yi to fa innahu la yabda'u bi tilka salati to wannan sallar da ka fara ba za ka fara ta ka ci gaba ba za ka yanke ta ka zo ka tona da waɗannan da za su yi ana tare kai da ka zo za ka yi azara a masallaci ka shigo masallacin sai wasu mutum akalla mutum biyu suka zo suka tada iqama a masallacin suka tada iqama suka yi kabbara su ma za su yi wannan azhar din to kai kana masallaci to ba za ka yi taka kai kadai ba dole sai ka yanke taka ka zo ka tona da waɗannan mutane din ana tare kai wala gairi wala gairiha kai watan wannan ma ba za ka yi ba ba a son a lokacin aka tada ikamar sallah a masallaci ana yin wata sallah kai ka zo kana yin watanta a cikin masallacin ba a yin haka in dai an riga an tada ikama kai ba ka fara saka bane to kar ka zo ka kabbara wata sallah a cikin masallaci ana tare faradan aw nafilan farilla ce ko nafila misali kai ne baka yi azhar ba aka zo ana kana cikin masallaci zaka yi zaka yi azhar sai aka tada iqamar la'asar to kai ka fita wajen masallacin kai azhar ɗinka idan ka fita wajen masallacin kai azhar ɗinka sai ka dawo cikin masallacin idan ba su gama ba sai ka jona wannan la'asar ɗin abinda ka samu shikenan abinda ya yi maka fauci sai ka biya ana tare to shine to wannan shine bayani dan takaice akan wannan fasali sai kuma fasali na gaba wanda zai mana bayani akan sharuɗan liman wane ne ya kamata ya zama to limami mai ba da sallah ba kowa ne yake zamowa limami mai ba da sallah ba sai wanda ya cika waɗannan sharuɗan da za mu karanta mana yace faslun rabewa shurudul imamati tis'atun sharuɗan limanci ga wanda zai wuce ma mutane sallah sharuɗa tara ne sai an samu sharuɗan nan tara sannan liman zai wuce ya yi mamamu sallah na al'awwal sharadi na farko at-taharatu tsarki dole ne liman ya zamanto mai tsarki to malamai suka ce gaskiya kawo wannan sharadin a cikin babin li a cikin sharuɗan limanci akwai dan nazari a kan shi dalili ai shi tsarki ba sharadi ne kawai na liman ba ko ba gaba ni da nake ba mu sharadi na ne tsarki ko ba gaba to ka kawo wannan a cikin sharuɗan liman idan aka ce sharadi to ana son a kawo abin da wannan abin shi kadai yake banta da waɗannan sharuɗa ana fahimta na kuwa saboda tsarki ba sharadi ne na liman kawai ba tsarki sharadi ne na dukkan wani mai yin sallah ana tare fala tasihu imamatu man salla muhdisan sallar wanda ya sallah yana mai kai sallar wanda ya sallah yana da kari ko ko limancin wanda ya sallah yana da kari ba ta inganta amma da sharadin muta'ammidan idan ya sallar yana da kari da gangan idan liman ya muku sallah ya san bai da alula da gangan ana tare kuka yayi muku sallah bayan kun idan da sallah sallar shi ba kai ba kuma idan kun san cewa bai da alola ya yi muku sallah da takun da tashi duk ba ta yi ba amma idan ya zamanto mene da gangan idan ya zamanto da gangan amma da liman zai yi sallah ba shi da alwala ba da gangan ba yana mai kai ba da gangan ba da mantuwa sai da ya iyar da sallah sannan ya tuna ai yana da kari to shi tashi sallar ba sai ba amma kama mu ta yi an fahimci wannan bayanin da kyau idan da wasu ba su san ma mu ba yi sun sake sallah ba amma shi sai ya sake sallah ana tare asani na biyu Allah ya kuna ma'amuman kar liman ya zama to mamu ne a kaman ya kenan kar liman ya zama to mamu kai ne baka samu raka'a uku ba a sallah ai kaga kai ma mu ne tunda ka samu raka nawa daya misali a ce azhar ce ko la'asar ko isha baka samu uku ba ka samu daya ai kai ma mu ne to bai halarta wani ya zo ya jona sallar shi da kai bayan liman ya riga yayi sallama ba Allah an gane da kyau ai kai ma mu ne kai ma mu ne saboda haka ba yanda za a yi mamu ya zamo liman shi mamu mamu ne saboda sai malama ya sake fito maka da karatun a fili yace faman iqtada bi masbuqi duk mutumin da ya koyi da masbuqi in aka ce masbuqi shine wanda aka rigaye shi da wasu rakoyi a sallah kai ne an rigaye ka da wasu rakoyi a sallah kai ake cewa masbuqi to ka tashi kana biyan wannan sallar shikenan sai wani yazo kuma ya koyi da kai au bi ma'amumin ko kuma mutum ne ya koyi da mamu misali kai ne ana sallah anan masallacin namu nan sai ka koma sai ka koma kamar can da kale kake bin sallah ko kuma ba nan ba ma sai zama to kana ne kai kana ciyo misali kabbara na liman ko kabbara na ladan sai kana bin sallah daga nesa shi kuma wani da ya zo sai ya dauka kai kadai kake sallah sai ya jona sallarsa a jikin taka da niyyar kai ne imamu shi kaga kai ma mamu ne shi ne malai ce zannahu imaman wanda ya koyi da mamu yana zaton wannan mamun limami ne to badalar salatuhu sallarsa ta ɓaci shi wannan mamun da ya zo koyi da dan uwan shi mamu ana tare saraka yana idarwa sai ce malam ni ma mamu ne wanci ga masallacin da nake bi sallata sauraka mamu bai yin koyi da mamu sai dai mamu ya koyi da limam mamu bai yin koyi da masbuti sai dai mamu ya koyi da limani ana tare a asalisu sharadi na na uku al-islam musulunci musulunci ba a yin koyi da wanda ba musulmi ba ko da ya zo zai musulunta ne misali wani ne ya zo zai musulunta da ya zo sai zama to kafin ya zo kafin ya karbi kalmar shahada alakana mai kalmar shahada ya zo za a yi sallah to ba za ku sa shi ya wuce gaba dan yi muku sallah ba tunda bai riga ya shiga musulunci ba ba a yin koyi da mutumin da ba musulmi ba a cikin sallah sai wanda yake musulmi arabi sharadin limanci da hudu azkuratu mazakunta mazakuntaka mazakuntaka ma'ana liman ya zama to namiji ne liman ya zama to namiji ne fala tafiku imamatul mar'ati mutlaqan limancin mata baya inganta ta kowace fuska shine ma'ana mutlaka ya ce ko baiwa ga maza za ta yi limancin ko ga mata wannan shine abin da ya tabbata bisa ga mazhabin imamu malik hujjoji na da yawa bisa abin da suke kafa hujja da shi yana da abin da suka kafa hujja da shi akwai na na aisha na na aisha mata annabi ne sallallahu alaihi wa sallam wanda har annabi ya ce mu karɓi rabin addinin mu a hannunta amma akwai sallah ashan da fanana Aisha take gabatar da wani daga cikin ainihin makaranta na Alkur'ani ya wuce mata sallah saboda haka kaga da a ce mata na inganta su yi maki sai ta gani so mata ita ta wuce ke musu sallah dan wanda ke mata sallah bai ma kai ta a karatu ba ana tare sauraka mata ba sa yin limanci ko ga maza ko ga mata ya ce ko ɗiya ya ce ko baiwa ba sa yin limanci to ba mata kawai ba haka nan mutumin da ke mai mata maza kun kun kun sa mushkilun kun sa mushkilun mutumin da ba a iya bambanta shi mace ne ko namiji ba akwai irin waɗannan mutanen wanda duk wata halitta da kasan ɗa namiji yana da shi wannan mutumin yana da shi duk halitta da kasan ɗa namiji na da shi wannan mutumin yana da shi duk halitta da kasan ƴa mace tana da shi wannan mutumin yana da shi da za a iya auren shi zai iya haihuwa da zai aura za a iya haihuwa wannan ba zai zame ma mutane limami ba kun sa mushkilun baya zamantowa limani shine ake ce mawa mata maza ana tare alkhamisu sharadi na biyar albulugu balaga fala tasihu imamatu ghairil baligi limancin wanda ba baligi ba yaro karami limancin shi baya inganta ghairil baligi amma fil fari fil fardi asalla farilla yaro karami wanda bai balaga ba limanci shi baya inganta a sallar farilla amma idan na fila ce kaman asham za a iya gabatar da yaron da an san ya iya karatun alkur'ani sannan ya san fiqhu gwargwado za a iya gabatar da shi a sallar asham yayi ma mutane sallah saboda ba farilla bace ba nafila ce amma illa li mislihi sai dai ga kwatankwacin shi idan yara ne ƙanana ƴan uwan shi wanda basu balaga ba to zai iya musu har sallar farillan ma yaro tsakanin ‘yan uwansa yara sun mayyaze sun fahimci gwargwadon yadda ake yin sallah su zama to suna yin sallah a junansu su gabatar da wani yaro sa'ansu ya rike musu sallah wannan ba komai wannan ba komai asadisu na biyar ai na shida sharad limanci na shida al'aqalu hankali dole ne liman ya zama to mai cikakken hankali wanda yake da tabin hankali ko yake da taɓin hankali tuburan haikan ko yake da dai alamomi na hauka to fala tasihu imamatul majnuni limancin mahaukaci bai inganta Allahumma mahaukacin nan mudubaki ne wanda kullun cikin hauka yake ko ko wanda yana dawowa hankalin shi wani lokaci wani lokaci shiga cikin hauka ko irin wannan ne limancin shi bai inganta ba mahaukacin da zai zama to wani lokaci yana da hankali wani lokaci bai da hankali limancin shi ba ta inganta ba ana tare walar sakarani haka nan limancin mutum mai maye Allahumma wannan mayan koda da halarci dan za a iya samun akasi mutum ya sha wani magani kamar irin maganin tari maganin tari idan mutum ya sha shi ya iya kwanta zai iya sa shi maye to mutum ya sha maganin tari don tarin ba ya sha don ana kashi akwai masu shan shi domin buguwa ko ba ka ba duk wanda ya sha maganin tari don buguwa kawai kalar ya sha giya ne wannan saboda mene giya sunanta giya in dai har ta bugar duk abin da zai sa maye sunan shi giya to mutum ne ya sha maganin tari dan bai da lafiya yana da matsalar tari to wannan maganin sai ya sa mishi maye to bai halarta wannan mutum ya wuce ma mutane limanci ba dalili saboda mene saboda yana cikin maye bai san halin da yake ciki ba as-sadiqu darasa na bakwai ga sharɗin ga sharɗin limanci al-hurriyatu tiyauci dole ne liman ya zamo ɗa, dole ne liman ya zama ɗa, amma malam ya ce wahiyar sharɗin fil juma'ati wannan sharɗi ne kawai a sallar juma'a. Amma ga wani bawa ya yi karatu, ya karanta alkur'ani, ya san alkur'ani, ya san cikin daidai gwargwado, a za a iya sa shi ya limanci na kamsu salawati ba limancin juma'a ba. Ana tare? Asfaminu, darasi na, a sharɗi na bakwa na takwas. a sharaɗin limanci assalamatu min alfiski ku kuta daga fasikanci kan liman mai ba da sallah ya zamanto mai siffantuwa da siffar fasikanci bil jarihati fasikanci na gaba fasikanci na gaba to bari kai ko na sanin sai ni fa yake fasikanci iri biyu ne akwai fasikanci na gaba akwai fasikanci na zuciya to bari fara yin bayanin wannan tunda shi malam ya kawo sai ni bayanin fasikanci na zuciya fasikanci na gaba shi ne mala yace fala tasihu imamatu zani ima limancin mazinaci ya zama to shine liman mai bai mutane sallah ba ta inganta wa sharibil khamri da mashayin giya limancin mashayin giya ya zama to shine liman mai bai mutane sallah ba ta inganta to waɗannan fasikanci na gaba kenan haka nan fasikanci na zuciya suka ce in dai limancin wanda yake fasiki na gaba ba ta inganta ba to limancin wanda yake fasiki na zuciya shi ma ne ya fi nisanta a ce an mai da shi liman fasikanci na zuciya shine kaman girman kai mutum ya zama to an shaide shi mutakabbiri ne jabbari mutakabbiri ne jabbari bai halatta a sanya shi ya zama mu mutane liman ba ko jinji da kai ko riya wanda aka san dukkan ayyukan shi ba don Allah yake yi ba to wannan bai kamata a sanya shi ya zama liman mai bai mutane sallah ba ana tare at-tasiu sharadi na tara kuma wannan shine sharadi na ƙarshe al-qudratu alal arkani iko a bisa gabo a bisa rukunan sallah liman ya zama to dukkanin rukunan sallah zai iya kawo su liman ya zama to dukkan rukunan sallah zai iya kawo su fala tasihu imamatul ajiz an ruku'i limancin wanda ya gajiya gabar ruku'i ba ta inganta masalan bisa misali kamar limami ne ba zai iya yin ruku'u ba liman da ba zai iya yin ruku'u ba bai halatta yi ma mutane limanci ba masalan bisa misali ko kuma liman da ba zai iya yin sajada ba akwai mutanen da suke samun matsala misali mutum ya samu matsala a kafar shi idan ya tashi zai yi ruku'u zai yi ruku'u ne gwargwadon yadda shi zai iya yi kawai ko ba haka ba gwargwadon yadda zai iya yi ba irin ruku'in da sauran ainihin mamu suke yi ba to wanda ya samu irin wannan matsalar bai halatta a sanya shi ya zama ne mai mutane limanci ba. Ko ko mutumin da bai iya yin sajada, akwai mutanen da ba sa iya yin sajada, saboda su makila sun samu matsala a kafar su, sai dai idan an zo sajada, finu ne haka da goshin su ba za su iya kai goshin su kasa ba. Bai halatta a sa wannan ya zama mai mutane limani, limani ba. Sai dai illa an yakuna al-mamumu aidan ajizan anhu sai dai idan ya zama to mamun su ma irin shi ne ba za su iya yin ruku'i din ba ko ba za su iya yin sajada din ba idan mamu ya zama to shi ma ba zai iya yin ruku'u ba ko ba zai iya yin sajada ba a to dan limamin ya zama to shi ma irin wannan ne to ba komai misali a ce ga wasu mutane duk guragu ne duk cikin su ba ne lafiya dukkanin su guragu ne ba wanda zai iya tashi da dukkanin su ga suna a zaune ya halatta su gabatar da ɗaya daga cikin su su guragu ne musu sallah ana tare to wannan kenan a وكذلك الآدم هكذا دم متمن ديك يا جزيا أن أحكام الصلاة hukuncen hukuncen sallah duk mutumin da ya gajiya daga wani hukunci daga hukuncen hukuncen sallah baya halatta wannan mutumin ya zama mutane limami wala tasihu imamatuhu limanci shi baya inganta illa li nisbi sai ga irin shi kuma wanda ba za su yi wannan abin da ba zai iya ba wasu lifa malamai sun da juna sani ko ka ce an yi sabani هل تصح إمامة من لم يميز بين الضاد والضائي شن يا إن جد limancin malam mutumin da ba zai iya bambance tsakanin radi da zadi ba wadun da za'un a a sadun din nan mai dugo ita ce wadun ita ce wadi ko za'un ta musu hannu mai dugo din nan ita ce za'un ita ake ce mazadi da hausa ko to suna da makharaj ɗinsu suna da mafita ɗaya ne a makarijul huruf na tajwidi akwai waɗanda ba za su iya bambance tsakanin raji da zadi ba in sun zo wajen faɗin raji za su faɗe shi zadi ko in sun zo faɗin zadi za su faɗe shi raɗi to shi ma wannan malamai sun ce zai iya ma mutane limanci ko ba zai iya ma mutane limanci ba wannan kenan amma dukkan ko mutumin da ba zai yake mai da raji yake mai da ita lamun akwai waɗanda suke kiran rad da lamun ma'ana suke furta ubadun irin yadda ake furta lamun can ghairil maktubi alaihim sai suke wala lalin duk mutumin limamin da ke cewa ghairil maktubi alaihim wala lalin kakka bi shi sallah dalili da lamun da ubadun ba ma mafitar su ɗaya bane ba su su ba ma mafitar su ɗaya bane su waɗannan saboda haka nisan da ke tsakanin mafitar lamun da badun ya sanya suka zama to ba kalma ɗaya ba mafitar su ɗaya ba saboda ka duk wanda bai iya bambanta tsakanin badun da lamun to in imanci sa bai inganta ba wanda aka yi sabani wanda bai bambance tsakanin badun da za'un ba wannan malamai suka ce akwai waɗanda suke kallon wannan sharaɗin ba sharaɗi ne da za a koma a kai ba dalili akwai wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke ba larabawa ba ba larabawa ba duk mutumin da ya da ya koyi wani yare bayan girman shi da ba yaren shi bane ya zo ya koyi wannan yaran bayan girman shi yaran da ba nashi ba to ba yanda za a je iya furta harufan yaran yanda wanda yake ra- yaran zai iya furtawa ana ganewa saboda haka malamai suka ce wannan idan aka ce kowane wanda ba balarabi ba sai ya furta dukkan kalmomin nan ko ko eh a waɗannan haruffan na larabci ya furta su daidai yadda larabta laraba ke furtawa to zai zama to mafi yawa za a kalli cewa sallar su ba ta inganta wannan kuma shine manufar musulunci ba ko bilal bilal wanda yake ma'anar sallallahu alaihi wasallam kiran sallah baya iya faɗin shinun yadda larabawa ke iya faɗi annabi kai tsaye ce shinun ɗin bilal sai faɗe ta kaman kaman sinun sai manzo Allah ce sinun ɗin bilal shinun ne saboda haka akwai yara duk yara fa kulura idan aka haifi wani yare kaman misali kaman a ce wannan banife ne sai aka haife shi a garin Hausawa a unguwar Hausa ya zama to Hausa gidansu amma suna yin nufanci ko da ya taso a gidansu ya iya nufanci idan ya fito ga iya waje da yayan Hausa suke karatu a makarantar Islamiyya yayan Hausa suke karatu a boko yayan Hausa suke yin wasa zaka ji yanda Bahaushe zai furta Hausa haka shi ma zai furta ko da ya iya yaren shi ko ba ka ba dalilin cikin yaren ya taso amma wanda ya taso daga wani gari ya zo nan gari misali ga misali takaitacce lokacin rufe tafsirin namu nan ai akwai wanda suka gara a halittar rufe tafsirin mu nan akwai malam aliyu akwai malam sayyid ka ga da malam sayyid ke yin hausa malam aliyu baya yi haka saboda shi malam aliyu ya ce da lokacin da ya zo garin nan ko hausa baya ji shi da girman shi ya zo daga misali ya koyi hausa shi kuma malam sayyid nan aka haife shi to shi yasa shi yasa yadda malam sayyid zai hausa shi malam aliyu baya iyawa to gaskiyar magana haka ce kowanne dukkan mu ne yanzu da za a ta samu a samu wani balarabe a ce mu karanta ainihin mu karanta ko wata sura karanta sai ya ji a ko wani harafi da muka faɗe shi ba kamar yadda shi din shi ne a matsayin shi na balarabe zai faɗa ba ko ba gaba ko ka wannan sharadin malamai suka ce duk wanda ya kalle wannan sharadin ya tsananta gaskiyar magana ana tare saboda wannan da ita ce magana wadda take ingantacciya wata tsanam a wa imamatul lazimi sannan malamai sun yi saɓani shin limancin mai yi ma'ayoyin alkur'ani lahani tana inganta wanda kai tsaye sai ɗauki rufu'a ya mai da ita kasara ya ɗauki kasara ya mai da ita donma to shi wannan limancin shi ya inganta ko bai inganta ba wasu suka ce in dai a fatiha fatiha shi na zuwa lami lafiya lau a sura ne ake samun wannan matsalar to matsalar da sauki matsalar da sauki to kaga abinda zamu ce ma ƴan uwa ƴan uwan mu musulmi wajibi ne kaga kowa ya tsaya ya yi ittikamin suratul fatiha ya kauta ta karanta ta gwargwado ya san nan fataha ake yi nan kisra ake yi nan dhamma ake yi nan kaza ake yi nan kaza ake yi a sura koda ya samu matsaloli a wasu wajajen Allah subhanahu wataala zai yace saboda an zo da abin da yake farilla ita sura koda aya ɗaya ce ta fita lami lafiya lau ai aya ɗaya ta isa sallah ko ba haka ba to wannan shine abin da yake akwai sannan malai cikin cewa wata fiqhu salatu khalfal mukhalif fil furu'i zanniyati ya inganta sallah ta inganta a bayan wanda ya saba bisa rassa na zato kaman ya wanda ya saba bisa rassa na zato akwai kaman shine malai ce kalma liki khalfal shafi'i kaman ba malike sallah bayan ba shafi'i ingantacciyar sallah ne ba shafi ya sallah bayan ba maliki ba maliki ya sallah bayan ba hanbali ba hanbali ya sallah bayan ba hannaki dukkanin wannan ba mazhabobi ne ba kungiyoyi bane na siyasa kungiyoyi ne na addini don haka yin sallah tsakanin bayan wannan da bayan wannan babu wani abu abu ne wanda yake ba wata magana wai ko ya inganta ko bai inganta ba kawai kowa dai ya fahimci irin fahimtar da ya ma alqur'ani ne ta hanyar wasu dalilai wanda yake kowa yana da hujjar sa mai karfi ana tare kuma idan ka kalli jagororin jagororin mazhaba za ka ga dukkanin su a jagorori ne waɗanda yake wasu su ma sun yi karatu a wajen wasu ka kamar imamu imamu shafi'i ya yi karatu wajen imamu malik ya yi karatu wajen imamu malik kamar shi kuma ahmadu bin hanbal ya yi karatu wajen imamu shafi'i ma ya yi karatu wajen imamu shafi'i sauraka dukkanin su kowanne sallah bayan kowanne abu ne wanda yake ingantacce ana tare to wannan shine sharadin ingancin a sallah a sharuɗan a ingancin limanci wannan shine sharuɗan da ake so limami ya zamo ya zamo to sai kuma sharuɗan da suka shafi mamu kamar yadda liman ke da sharuɗa to mamu ma fa yana na shi sharuɗan bala ke faslun rabewa shurud sihhat salatil ma'mumi khamsatun sharuɗan ingancin sallar mamu biyar ne a gane wani abu masu sallah akwai mutum iri uku ne akwai mamu akwai ko akwai liman akwai mamu akwai alfaddu mai yin sallah shi kadai akwai liman wanda ake bin shi sallah ma akwai mamu a bayan shi mun gama da sharuɗan shi a baya akwai mai bin liman sallah shi ne ake ce ma mamu ko mai koyi da liman to shi ne za mu yi magana akan sallar shi sharuɗan sallarsa wanda idan ya bar waɗannan sharuɗan sallar ba ta inganta ba a na farko الأول شرعي نفرقو ده صلى إنجاز صلى مامو الاقتداء يي نير كوي الاقتداء نية يوم كوي وهو شيني أن ينوي يي نية أنه ماموم بالإمام سوى شي مامون هنا صلى لباية الإمام أما ذنب ميتابا فسيا فقال باشبا zuciyarka ta kudince maka kai yanzu ba ba sallah kake kai kadai ba kana yin sallah ne a bayan liman kai niyyar koyi da liman wannan shine sharadi na farko ga sallar mamu mai bin liman sallah wa anna salatahu tabi'atun li salatihi kuma sallarsa mai bin koyi mai koyi ce koko mai bin ce ga sallar liman ana tare wato anan kafin wuce shi ne dalilin da wasu malamai suka ce idan kana yin sallah ko wani zama da ake ce mai jilsatul listira zaman hutu zaman nan da ake na hutu wanda masu bin mazabin wanda ke kiran kansu ɗayan salafiya suke baiwa wannan zaman kulawa to idan kana yin wannan zaman to idan limamin ka baya yi to abin da ya fi dacewa ka bar yin zaman ka bi limamin ana tare idan kuma kana yi idan kuma limamin ba idan kai kana yi idan kai ba ka yi limamin na yi to abin da ya fi dacewa idan ka bi shi sallah kai ma ka yi wannan zaman dalili manzo Allah ce inna ma ju'ila al-imamu li yuqtadda bihi an sani an sanya liman ne don ai koyi da shi saboda idan liman ya kaza kai ma kai kaza saboda shi ne ma ce fa in taba'ahu idan ka bi liman min gairi niyatin ba tare da niyya ba fa in ta ba hu idan ma mu ya bi liman min gairi niyatin ba tare da niyya ba badalat salatu musallam ma mu ta baci ana tare asani sharadi na biyu Allah ya atamma muftaridun bi mutanafil kar mai sallar farilla ya koyi da mai sallar nafila kai farilla za ka yi to kakkai koyi da mai sallar nafila sharadi na biyu kenan ga mamu as-salis sharadi na uku ga mamu an yattahida al-faradani farlan naku guda biyu su hadu farlan ku guda biyu su hadu fi zuhuriyatin aw ghairiha azhar zaka kai shi ma azhar zai kar kai zaka azhar shi limamin ka zai yi la'asar kar kai haka a'a ya zama to kun hadu dukkanin ku azhar zaku aw ghairiha ko watanta asba liman zai kai ma asba zaka yi azhar zai yi azhar za ka yi lasar zai yi lasar za ka yi magriba zai yi magriba zai yi za ka yi isha zai yi isha zai yi za ka yi lallai ne sallolin ku su haɗu sallolin ku su haɗu malam ya ce auge fala yusalli zuhura kai ba za ka yi sallah azhar ba khalfa asrin a bayan mai yin sallar la'asar walal aksa ko mai sallar la'asar ya koyi a bayan mai yin sallar azhar ba a yin haka الرابع شرطي له دغ شرط مامو ان يجتهد في الاداء والقضاء شهدو wajen sallar lokaci ko kuma ramuwa kar ni zan yi sallah azhar ramuwa kai kuma zaka yi sallah azhar ta lokaci kace zaka bi ni sallah a'a ni da zan yi sallar lokaci kai ma zama sallan wannan lokacin zaka yi yanzu na dukkan mu nan ai ba mu sallar isha ba ko malam usman da zai mana sallah bayan mun gama karatu bai sallar isha ba mu ma nan dukkanin mu ba mu sallar isha ba to yanzu za mu sallar isha ne ta lokaci to limamu ma zai sallar isha ta lokaci to haka ya kamata wal qada'i ko ko ramuwa mu ne muke tafiya a mota ko ko wani abu je ya hana mu yin sallah akan lokaci mun kai mu biyu ko mu uku ko mu hudu to za mu yi ramuwa malam abdullahi baka yi baka yi azar ba eh malam abdullahi shi ma wannan bai azar ba malam mustafa bai azar ba awal bai azar ba umar bai azar ba bai- dukkanin mu ba mu yi azar ba ta lokaci kaza ga ta kuma ramuwa za mu yi. to mu hada dukkanin mu mu yi jam'i amma ramuwa ana tare fala yusalli zuhuran qada'an ba za ba zai yi sallar azar ramuwa ba khalfa man yusallihi ada'an a bayan wanda ke sallar azar ta lokaci walal akasa haka nan ba zai yi sallar ainihin lokaci a bayan mai ramuwa ba ba zai sallar mai mai ramuwa ba zai sallar a bayan mai mai yin ta lokaci ba ana tare alkhamis sharadi na biyar ga mamu sharadi na biyar ga mamu almutaba'atu ya bi liman bin liman fil ihrami was salami cikin kabbara harama da sallama dole ne dole ne a wannan a kiyaye da kyau dole ne sai limamin ka yayi kabbara harama za ka yi dole ne sai limamin ka yayi sallama za ka yi falau ahrama aw sallama qabla al-imami yau da mutum zai yi harama ko kuma ya sallama kafin liman aw sawahu fihima ko kuma yayi daidai da daidai da liman lokacin da liman ya ce Allahu akbar a kabbarar farko kabar harama kenan ko ko lokacin da liman ya ce assalamu alaikum kai ma tare kuka faɗa badala salatu sallata baci ana tare da kabbar harama da sallama dole ne liman ya riga kai sai liman ya yi kabbar harama kai sai liman ya yi sallama kai idan ka riga shi kai ba ma ka riga shi ba idan kuka yi tare kuka yi kabbara harama tare da liman baka da sallah idan kuka yi sallama tare da liman baka da sallah sannan sana kuma idan ka riga shi kenan ana tare to shine wa amma gairu kuma amma abinda ba kabbara harama ba ba kabbara harama ba ba kuma ba kabbara harama ba ba kuma ba kabbara harama ba ba kuma ba ba sallama ba ai su ne muka ce dole liman ya riga ka ko to ba kabbara harama ba sallama ba sauran rukunnan sallah kenan fasabku fi gair mutini idan ka riga liman sallah ka bata basu ba kaman ka riga liman yin ruku'u ko ka riga liman yin sajada ko ka riga liman tasowa gair mutinin bai bata sallah lakinnahu haramun amma yin hakan haram ne ka riga liman ruku'u ko ka riga liman sajada ko ka riga liman tasowa bai bata maka sallama ba amma sallah ba amma ka aikata haramun fal musawa bihi kai daidai da li, da ne daidai da liman kuwa wajen ruku'u fi ruku'u tare da liman ko ku sajada tare da liman ko ku taso tare da liman makaruwa sun an ki ba a san yin haka kai dai kawai abin da ake so ka zamo kanin liman akwai kanin liman akwai wani liman akwai abokin liman to kar ka zama wani liman wani liman shine mai riga yin liman yin abubuwa kanin lima abokin liman shine wanda suke yi tare da liman tare kanin liman shine wanda sai liman yayi liman sannan yayi to shine ake son ka zamo ana tare to wannan shine sharuɗan mamu a lokacin sallah sai fasali da zai mana maganar mutumin da zai sallah tare da wani su biyu a ina ya kamata ya tsaya faslu wannan fasali ne wanda zai mana bayani al afdal abinda yake to a kiyaye ashe idan ba ya haka ba sallar ba ba tai bane tayi amma ba ya abinda yake ba al afdal abinda yake an ya kifar rajulul wahidu an yamin al imami liman ai mutum daya idan za ku yi sallah ku biyu za ku yi jam'i ku biyu to abinda yake kai da kake kai kadai za ka bi liman sallah za ku yi sallah ku biyu to ka tsaya a daman liman ana tare wal lisnani mutum biyu kuma idan za a yi sallah da mutum uku liman sai kuma mamu su biyu to fasa'ida ko kuma sun fi biyun halfa huto su tsaya a bayan liman ne idan kuma da mace ne fa na- maza biyu mace ɗaya za a yi sallah to mazan su jeru liman da mamu sai mace ke ta tsaya a bayan su ana tare sai matsayin matan ta tsaya a bayan ko da kai da matarka ne ko da kai da matarka za ku yi sallah ba je ruwa za ku yi kujeru haka ba a in za ku yi sallah kai da matarka ka wuce gaba ita tana baya ana tare to wannan shine wanda ku salatul mamumi sallan limamu ta inganta idza taqaddama ala al-imami idan ya gabaci limamin sa misali nan an zo ana sallah ba ko suka ce sallah nan gaba ba gaban masallacin nan to sallar su ta inganta sai dai yukrahu an karhanta ba a sanyin haka dan ana tare idza kana ligeri darurati in babu larura saboda karka yadda ka zo ka wuce nan gaba kai sallah a nan gaba cikin masallaci bai cika ba sai cikin masallacin nan ya cika haraban nan ta cika sai in layin nan gaba da ya cika kaga idan nan ya cika masallaci ya cika to ga haraban nan nan baya kenan baya ga nan din nan lungun nan da ake wucewa duk za a yi shimfiɗa ya sallah to ka a ganka a gaba amma in kai sallar sallar ta yi amma an karhata wannan shine abin da malikawa suke akai shine shafi'awa suke akai shine hanafiyawa suke akai su a hanbaliya in ma kai ba kai ba hanabila in kai haka ba kai ba mazhabin ahmad bin hanbal to haka shine mazhabin da mutanen makka da madina suke bi mutanen makka hanabila ne hanbaliyawa ne mana kusan a gwamnatance hanbaliya ce take jagoranci kasan mafi yawan fatoyi sunai ne a mazhabin ahmad bin hanbal to amma za ka samu akwai malamai bujumai manya haka za ka samu suna bin wasu mazabobin daban-daban daban-daban haka a cikin makan waɗanda su ba hanbaliya da suke bi ba ana tare to wannan shine wata juzu salatu wata juzu salatu munfaridan khalfas sashi sallah tana inganta ka zama to kai kadai tilo a bayan sahu duk sahu ya cika sai zama to kai kadai ne a bayan sahu sallah ka ta inganta ba wani abu a wannan wa yukrahu tafriq tafriq as-sufuf amma an ki ba a son rarraba sahu rarraba sahu yana kawo rarrabuwan zukatan mutane shi sa zaka ji a lokacin da liman ya wuce ne sallah zai ce sawu sufufakum fala takhtalifu fa takhtalifa qulubukum kar ku rika sassabawa a sahu sai zukatanku su rika sassabawa wato shi musulunci da kake gani kullum abin da yake bukata haduwa al'umma waje daya shine hikimar da aka ce to duk bayan ɗan awoyi malam abdullahi ya fito daga gidansu alhaji nan ya fito daga gidan shi malam usman ya gangaro daga gidan shi malam abdullahi to wannan to wannan to a zo mu haɗu a nan gabaki ɗaya mu sallah a nan masallaci bayan sun yi sallah din muga junan mu mu tabbatar da cewa din muna da lafiya sannan kanmu ya da haɗuwa waje ɗaya ranar juma'a sai aka ce to dukkanin mu ma mu bar masallatan kanana mu je mu haɗu a wani babban masallaci dan angogo da ya taho dan goje bai taho dan jushi ya taho mu haɗu waje dai dan mu sake ganin junan mu shi sa ran wani lokaci a lokacin da musulunci yake da karfin sa kuma dokan musulunci take da tasiri rarraba masallatan juma'a ba ba koyarwar al'umma musulmi bane muddin ko ce ba koyarwar jagororin musulunci bane muddin ya zama to masallacin ba yayi ma al'umma kaɗan bane a kullum abin da ake so kullum abin da ake so haduwa haduwa a haɗu waje daya to ran juma'a kenan idan sallah ta yi sai aka ce kai na kan garin jin ma waɗannan masallatan da juma'a mu bar su su ma mu zo mu haɗu waje daya a filin da ake kira idi bayan nan a shekarar Allah ta kai na na Indonesia musulmi Indonesia ya taso na America ya taso na Najeriya ya taso na Niger ya taso na Ghana ya taso a zo a hada a Saudiya duk dai a sake ganin juna tattal al'umma musulmi gabaki daya ya zama to a tare a waje daya Allah ya haɗa kawo kan al'umma musulmi a duk inda suke ana tare saboda wa yukrahu tafriqu sufufi an ki rarraba fahu min gairi darurati in ba tare da larura ba wa yajuzu an yusalli al-mamum ya halatta mamuye sallah fi makani a'la min makanin makanin imami a waje mafi mafi daukaka akan inda limamin sa yake misali a ce nan masallacin bene ne misali akwai bene a nan akalla ce sama masallaci ne ko makaranta ya halatta liman na nan kasa kai ma mu kana kan bene ka bi sallah daga can ya halatta ana tare illa an ya kasida bi zalikal kibra fa yakunu salatu fa takunu salatu batilatan sai fa idan shi ma mu din girman kai ne wani mai kuɗi da shi ko wani mai sarauta ya ki ba zai sako nan kasa ai sallah da shi ba saboda girman kai ya ki sakowa ai sallah da shi to sallar sa ta bashi ba ta bashi bai da sallah ba a shigar da girman kai a cikin addini ana tare amma wala ya juzu an yi salliyar imamu bai halatta shi liman ya sallah fi makani a waje arfa min ma alayya ashabuhu ba shi daukaka da inda ma mun shike ba yanzu bai halatta a yi masallaci sai ya zamanto liman yana sama ne mamu na kasa ba bai halatta ba sai dai mamu idan masallacin kasa ya cika wasu su hau sama ana tare amma da sharadin in kana shi gairi safinati in ba a jirgin ruwa bane idan a jirgin ruwa ne irin kamar irin shi din nan irin aka so jirgin nan mai daukan mutane da yawa da yawa da yawa din nan har da container container har da motoci a cikin shi ko to irin shi sai zaman to bene tunda har bene za ka samu a ciki to ya halatta liman din ya zaman to yana sama mamun suna gasa a irin wannan ya halatta ana tare fa in kana yasiran to idan ya zama to dan tudun da liman zai hau dan kaɗan ne koda ba jirgin saman bane ka shibiri kamar ɗani ɗaya kamar haka kenan kamar haka shine ɗani ɗaya idan ya zama to tudun da liman zai hau bai fi haka ba ana tare a walan ya kasid bihi kibra kuma shi ma wannan din ba nufin girman kai liman yayi ba ba da nufin girman kai liman yayi ba inda nufin girman kai ne babu sallar shi kai koda kamar haka din ne an gane fa inna salata sayyi'atun to sallata inganta sallah ta inganta in ya zama to haka ne wa in kana aksara idan ko har ya fi haka idan har ya fi haka ya fi kaman dani daya a a to badalat alaihi wa alaihim da limamin da mamun da suka yi da liman ya wani waje mai tudu ya musu sallah duk sallar su ta bata dukkanin su ba su da sallah ana tare to wannan shine karshen wannan fasali to ban sani ba ya muke da da minti saura minti nawa ke yin sallah saura minti dai lokacin yake to ina ganin yanzu saura muna da saura minti shida ne idan muka ce za mu shiga fasali ne za mu shiga sabo wanda ke magana akan sallar juma'a yau to kaga wannan fasali ne da ya kamata a ce mun ɗauki karatun shi daga farko saboda kana ganin mu yi haƙuri mu takaitu da abin da muka samu ne mu tashi fasalin da ke magana akan sallar juma'a sai mu ɗan yi yan tambayoyin da za su suke mana ragowa minti minti minti biyar kenan ya rage ko yau da sai mu suke ragowa minti biyar nan da tambayoyi sai zamanto mun yi sallah fara minti ɗaya kenan